أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihi muna karatu a cikin kitabul ilm mun karanta hadisi guda daya a ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk Allah ya nufe shi da alheri to sai sa ya fahimci addini wato nufin Allah ne Allah maɗaukacin sarki ya sa mutum ya zama mai koyon addini wato duk wanda ka ga Allah ya ma haka to Allah yana nufinsa da alheri idan ba haka ba sai ka ga mutum ya yi nisa da addini ba kuma baya jin kira akwai da yawa musulmai ne amma ba ruwansu da abin da ya shafi karatu ganin shi ma karatu kamar malamai ne aka ce su yi karatu kaga duk mai wannan tunanin ai ka yana kan kuskure saboda karatu irin na malamai daban karatu kuma na kowa dole sai yayi kaga dole sai kowa ya iya fatiha akalla da wasu surori na alkur'ani ko da guda biyu ne ko wanda mutum zai sallah da su dole musulmi sai ya yi tauhidi ya kaɗe ta Allah ba wani wanda don ya yi kai don ya yi ya a madadinka zai ma amfani idan duk gidanku sun san Allah suna bin Allah ka kaɗai ne baka san shi ba shi kenan kai baka san shi ba da haka akwai wannan iyaka wanda kowane musulmi sai ya dage ya yi kuma shaidan ba abin da baya so kamar karatu shaidan ba baya son karatu idan aka ƙi jin umarninsa aka zo ana yi to kuma sai sa a cikin karatun kuma idan malami ne sai sa shi ya ringa riya idan ya tsallake wannan sai sa shi ya ringa girman kai kuma ina nufin shaidan ba haka shi ma yake bin har malamai ba wanda ya kyale nan zai yi ta kokari kare in ya dage sai ya yi to sai ya sashi ya ringa yi ba don Allah in ya dage yana yi don Allah kuma sai zo ya cinkusa masa girman kai ya ringa ganin kamar duk garin ba wanda ya kai shi imani shi ma matsala ce eh ko shi kadai ne zai shiga aljanna ba kowa duka matsala ce duk wannan sharri ne na shedan to Allah ya kubutar da mutum shi ne Allah ya kubutar da shi da duka eh ya samu ya yi don Allah Allah ya raba shi da girman kai ya samu da ya lallaba kuma ya gane cewa duk ni'imar da yake ya samu to Allah ne ya mar ba wai wani wayansa bane ba wai wata gwanintarsa bane ba noma ya wa Allah ba na ba zai ce wani mai yi ba shi yasa ba a bashi ba a'a Allah ne yake zaben mutane to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan wanda duk Allah ya nufe shi da alheri to yufaqihu fi din sai sanya shi ya zama yayi ilimi na addini in an ce yufaqihu fi din ilimi ne wanda ya hada ko ina mutum ya iya sallah ya san hukuncen hukuncen azumi ya iya tauhidi ya iyaye dokokin Allah ya iya karatun alkur'ani ya kasunan shi ne ake cewa faƙihi ba yadda muke kiran kalmar fiƙihu ba kamar malamin fiƙihu shi kadai yadda sahabban maza Allah sallallahu alaihi wasallama a lafazan hadisan maza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake maganar wato ilimi in an ce malami a cikin sahabbai shine wanda ya hada su dama a hade suke a tafiye kamar alkur'ani ne ana saukar da aya suna karanta ta suna aiki da ita bayan mu da muka tara qur'ani ba sai muna tunanin rawan shi za mu yi aiki da shi na wata ran ka bude alqur'ani ka tambayi kanka ka dauki in ka iya fasarar larabci to in baka iya ba ka dauki na turanci ko ka dauki na hausa ka riga jin umarnin Allah ka ce guda nawa na bi a cikin umarnin Allah aya dai a cikin alkur'ani akwai aya dubu shida da nawa da ɗari shida da sittin da da shida to a cikin dubu shida da ɗari shida da sittin da shida sai ka duba akwai ayoyi na umarni inda Allah ce ya yi i i i akwai ayoyi da Allah ce bari bari to sai ka duba ka ga to kai guda nawa kai aiki da su cikin ayoyin da Allah ya ce a yi guda nawa ka yi cikin wanda Allah ya ce a bari guda nawa ka bari dama haka ake so ai daman wani ne wannan kuma na Allah fa ba wani abu sabo za ka yi ba Allah madaukakin sarki da ya ce ya yi wallazina amanu taqullaha sai ce wani tanzur nafsun ma qaddamat ligad rai ta tsaya ta yi nazari ta duba da kyau me ta yi dan gobe ai zuwa Allah zai mana tambaya Allah rantsuwa yayi Allah ya ce wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin ko fala nas'alanna ne ko fa ne ko fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ya ce wallahi za mu tambayi manzanni da muka aiko su wajen mutane su ma mutanen da muka aiko su za mu tambaye su manzanni mu tambaye su kun je aika kun yi da sako sa'annan mu tambayi waɗanda aka aiko cewa kun ji sako kun ji sako in ka ce ka ji sai kuma Allah ya tambaye ka kayi aiki da shi kaga mutum sai ya ta bayani ko inda hukuce hukuce ne mutum ya ce Allah ni a Najeriya nake ba a hukunci da Qur'ani na ko ba ta rafa faɗa ba na yau kwarai ba yawa haka za ka ba tun da abin da ya shafi hukunce hukunce na haji ba kai za ka yi ba ai na ba ni zan yi ba hukuma ce za ta yi to tun da ba ta yi kuma bayan da za ka yi haji ba mutum da yake yi ba eh kamar yanke hannun barawo inda za ka kama mutum ya ma sata ya cika sharɗar sata an kai yake ma hannu kai ma yake ma hannu za a yi na eh ba za ka ce Allah ya ce a yanke Allah ya ce a yanke amma ba kai ya ce ka yanke ba na shi ne za a gaya ma ba kai ne saboda Allah maɗaukakin sarki ya fi kowa adalci Allah ba shi zalunci shi yasa ya sanya ya zama shari'a ce take hukunci ba mutum ba saboda in mutum ya kawo wani ma sai baka yi satan ba zai kama kai ya ce ga kamar lata misali dan yana son ya yanke ma hannu وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلده على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه والمراد بالحسد الجبنة وهو أن يتمنى مثلها ومثله an samu hadisi daga ibn mas'ud yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la hasada illa fitnatayn babu hasada sai dai akan abubuwa guda biyu wato musulunci ya hana mu yin hasada ai kowa ya san hasada na hasada ita ce wata ni'ima da Allah ya yi wa wani bawa ka ji ba ka so akwai wanda tashi karama da shi baya so da yana ta kunan rai akwai wanda kuma ba ma baya so ba zai yi kokari sai ya hana ta akwai wanda ba haka ba wato girma girma to a musulunci gaba ɗaya komai da kowa ba a son ka yi hasada sai akan abubuwa guda biyu akan abubuwa guda biyu tak musulunci yadda ka hasada sa'annan hasadar ma ba nau'i ta saboda hasada a musulunci akalla sun kasu kashi uku wannan sune mafi girma akwai wadda ta fi kowace hatsari shine mutumin da baya son wani ya samu alheri shi kawai fata yake kowa ya zama matsiyaci duk wani abin da ya samu na wani abu na mutum na alheri yana jin haushi idan da za a hana mutum wannan alherin ba wai shi za a ba ba shi kawai haka yake ya haɗu ya wuta hasada na cinsa irin wannan hasada ce annabi sallallahu alaihi ya ce tana cinye aiki kamar yadda wuta take cin kara haka take lalata ayyukan mutum masu kyau kuma wanda yake da wani hasada ba da kowa yake faɗa ba sai da Allah domin Allah yake tuhuma don me Allah ya yi kaza ah to Allah ya ba mutum kudi ya sai mota kana jin haushi Allah ya ba mutum kudi ya gina gida kana jin haushi wa kake tuhuma na Allah kake tuhuma ko ka faɗa ko kar ka faɗa cewa don me yayi haka kaji inda ta zama babban bala'i sannan duk hasada mai hasada da isa har ikon Allah bai isa ya hana abin da Allah ya zarta ya faru ba kawai shi dai hasara zai ta yi na ayyukansa to wannan hasada wanda yake kawai ka iya fassara ta da tsagwaron mugunta to ita ce tafi kowace hatsari a cikin nau'o'in hasada akwai kanin ɗanwarta ita ce mutumin da yake hasada saboda ya wata riba da zai samu ribar idan ya yi hasara shi ne zai ci ribar an gane magana mafi yawan misali na kan yi da darakta da dukuti darakta kamar na ganin za a fi ganewa dukuti darakta yana yawa darakta hasara saboda yana son a kore shi aiki in an kore shi shi zai hau abin da ya sa yake mar kenan shi yana sanya ya ci riba in a mataimaki da wacce ya tafi sai shi kaji shi da nashi shi ma haramun ne ba na ce yana da kyau ba amma ta fi wacce sauki ai kun gane bambancin su shi wacce kawai ba wani abu da zai samu kawai ba a wannan akwai wani amfani da yake ba hasa da shi ma haramun ne kuma Allah na fushi da shi kuma Allah baya so duk wannan nau'i na biyu nau'i na uku shine wanda ake kiranta gifta gibda ita ce wannan hasadar da wannan hadisi yake magana ita ce mutum ya yi fatan irin abin da mutum yake da shi shi ma ya samu shi ba so yake ya rasa ba misali dubuti da rasa ba so yake a darakta ya zaman shi a wani department yake so a bude na shi ma a sa shi darakta kaga darakta sun zama biyu yawa shi kawai abin da yake so kenan shi ba so yake wani abu ya samu wancan ba ita ma wannan hasada ce wanda musulunci baya so to amma irin ta ce aka yadda a yi wa abubuwa guda biyu wanda hadisin nan zai fada manzo Allah sallallahu alaihi ce na farko rajulun atahu Allahu malam mutumin da Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi dukiya fasalladau ala halakatihi fil haqq sai Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dama wajen kashe zuciyar tashi wajen ayyukan alheri ai kaga abin sha'awa ne na kaga mutum na gina masallaci kaga mutum na gina makaranta kaga mutum na taimakon marayu ai dole in dai kana da hankali ka ji ilhama a ce kai ne to shine musulunci yadda kai wannan kai ma ka yi addu'a ka ce Allah yanda ka ba wani arziki Allah ne ma ka bani wato amma ba don kai aikin alheri domin idan ya zama ko ba aikin alheri za ka yi ba ya zama musiba idan ba aikin alheri ba ne mutum zai zama bai tunanin bananin ka ci shi Allah kiyaye saboda akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam mai ban tsoro wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duniya ta an kasa ta wajen mutum hudu ne mutum hudu ne a duniyar nan duka kowa an ka kasa su mu hudu ne ya ce mutum na farko mutumin da Allah ya ba shi dukiya dukiya ta halal kuma Allah ya taimake shi yana bin Allah yana jin tsoron Allah yana kashe dukiyar shi ta inda Allah yake so to wannan ya fi kowa morewa ya fi kowa morewa ya ce mutum na biyu shi kuma wannan gashi da dukiya gashi da ilimi yana aiki da iliminsa yana bin Allah da dukiyarsa aka ga ya ji daɗi sai mutum na biyu shi kuma Allah ya bashi ilimi ne ba zuciya kuma shi ma yana bin Allah da iliminsa shi kuma duk lokacin da yake kallon mutane wannan bawan Allah yake kallo ya daga ina ma a ce da ina da kuɗi kuma na da na yi kaza in ya ga ya gina masallaci ya ce ina ma a ce ni ne da sai ne ɗora musu makaranta a sama misali yana ta wannan fata to shi ne sai maza Allah sallallahu alaihi ce da mutum na farkon nan da na biyu daidai suke a wajen Allah ruwa ta rama irin ladan niyyar sa Allah zai ba shi lada saboda Allah ya san inda ya ba shi zai yi ko zan Allah ba a masa coge na dan adam ne zaka iya cewa ai in mun samu za a yi za a yi alhalin ka samu ba za a yi ba yana yawa amma shi Allah ya sani za ka yi ko ba za ka yi ba za na sallafa ce mutum na uku shi ne mutumin da Allah bai ba shi ilimi ba sai kawai ya ba shi dukiya kuma dukiyar da ya ba shi sai ba maganar bin Allah da tare da ita kawai yana fanta marayuwa yana duk abin da ya ga dama na sabon Allah shi ne zina shi ne tata shi ne duk yana ta hauka a bayan ƙasa kaga wannan ba bai da tare da alheri ko kwata-kwata sai dukiyarsa shi ne mutum na uku shi ne ya ce shi ne mafi sharri a cikinsu sai ce amma mutum na hudu shi kuma Allah bai ba shi dukiya ba Allah bai ba shi ilimi ba amma baya kallon mutum na farko ba ruwan shi da shi na nuhu mai dukiya mai man gina masallaci ba ba ta na ba baya kallon mutum na biyu duk lokacin da zai kallo sai ya kalli mutum na uku yau makwashe shi yake burge shi shi kuma in ya ga yana sako sai ce ya ciza ya tsaka inda ni ne inda shi ne kai misali in ya gan shi da kwalbar giya guda daya sai ya ciza ya tsaka sai aida shi ne biyu zai sha eh shi kuma kawai shi ne a gaban sa shi yake burge shi yake ta shi ma a nan sallah ta ce da shi mutumin nan na uku da wannan mutum na hudu daidai suke a wajen Allah kun ji wannan na ce bai tunanin ba tunanin ta ci shi eh ya tashi tun ba kuma shi akwai wanda za ka ga in ka ga daidai da aya da Allah yake cewa amilatun nasiba tasla naran hamiya a duniya ta rai tana ta wahala tana ba hutu kuma ta gama ta huta Allah kiyaye shi yasa idan Allah madaukakin sarki yayi ka talaka to ka tsaya ka bi Allah wallahi ka tsaya ka dage su kiyamun lenin nan na su azumin nan kai ta yi ka bi Allah don in ka bin Allah Allah ya kiyaye ai nanin ta cika to wanda Allah ya ba dukiya ma suka bin Allah wata gida suna fanta marayuwarsu na suna ta morewa to mutum a ce baka more ba a nan ba kuma baka ka more a lahira ba na abu akwai matsala akwai matsala da haka in Allah ya baka dukiya baka da yake bi Allah kama ana gaya wa sabon maza Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka yi Allah ya gwada musu duniya sun san ba komai bace kuma har gobe duniya ba komai bace eh duk abin da za a samu da abin da za a yi kawai dan abin latawa ne eh rayuwa tana lahira Allah haka ya gaya mana wa innal akhirata la hiya al hayawan law kanu ya'lamu rayuwa in dai rayuwa ce to tana nan lahira nan din na gangan ne na gangan da ka sani na gangan kowa gangan yake kowa da mai kuɗi da talaka da mai mulki da wanda ake mulki in ka kalli rayu da rayuwar mu take kowa gidansa yake ci ya kashi nau'in kalan wahala kowa sai Allah ya bambanta eh akwai irin nau'i na masu wahalar masu mulki suna nan suna sha akwai wahala na gwamnoni suna nan suna sha akwai wahala na kansuloli suna nan suna sha akwai wahala na kowa da irin nashi akwai wahala na kada ka fito mara ko kobo eh shi ma yana shan nashi kowa haka yake saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya yi duniya gida ne na jarabawa eh jarabawa aka zo yi kuma wallahi kowa jaraba shi ake shi yasa Allah sai ya faɗi dukiya ya faɗi talauci shi da shi yake jaraba wa nabluukum ko bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un muna jaraba ku da talauci inji Allah muna jaraba ku da arziki dukkan su jarabawa ne Allah ce kuma ku gama ku dawo wajen mu in kun gama sai ku dawo gashi in an je lahira ba a dawowa Allah ya tsare mu da kuskure Allah Allah ya kiyaye mu da kuskure Allah ya tsare mu da mistake ko san kamar ya fi daɗin faɗa da turanci ko ya fi ɗan zafi mistake na eh saboda in mutum ya je lahira ya mistake Allah ya kiyaye Allah ya samu gyaggyara da hama Allah maɗaukakin sarki ta iske ni to wannan mutum na biyu a wannan mutum na farko kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi za a iya masa gibda mutum ya ta sha'awa sai mutum na biyu wa rajulun atahu Allahu al-hikmata wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha sai mutumin da Allah ya bashi ilimi yana aiki da ilimin kuma yana koyar da mutane shi ma abin ya baka sha'awa ne kai ma ka gada a ce kai ne mamana idan mutum ya koyar da ilimi saboda Allah ya more saboda duk wanda ya karatu za a bashi lada duk wanda ya gyara wata ibada za a bashi lada wannan lada kuma har har har a tashi kiyama ba maganar malamin ya mutu shi yasa malami mai koyar da yara in ya koyar da su don Allah ya yi sa'a walaji yaron da zai tashi ko sallah ya yi sai an ba malamin lada ina nuhu in yi azkar sai an ba shi lada in yi istighfari sai an ba shi lada duk abin da ya yi ko ko da malamin ya mutu kaga ya yi riba eh ya yi riba riba wanda take ba ta yankewa to haka duk wani aikin alheri da mutum zai koyar in dai alheri ne to za a ci gaba da bashi lada ya zama sadakatul jariya tana sanin kuwa tana sanin kuwa shi yasa ake son musulmi ya kiyaye kare koyar da sharri kai ya yadda wani ya koyi wani sharri ta hannunsa saboda duk da aka aikata to yana da commission ku duba dan gidan annabi adam shi ma kakanmu ne ko su biyu da kabila da habila kabila ya kashe habila a duniya ba a taba kisan kai shi ne farkon wanda ya so ma kashe wani maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun daga ran da yi wannan kisan har a tashi kiyama ba inda za a kashe wani face yana da commission yanzu kabila yana da commission a Jos yana da commission a Maiduguri kabila yana commission a Burundi da su kigali ko tutsu da hutu ne ko duk inda ka sani a iraki a syria duk inda aka yi kisan kai daga nan har tashin kiyama hasan zai tara zunubi na su haka nan aikin lada haka nan in ka koyar da wani alheri duk inda aka yi kai ma kana da lada shi ne mala ya ce ita wannan hasada ita ce ake kiranta gibda shine mutum ya yi sha'awan a ba shi kwatankwacin abin da aka ba wani ba tare da na wancan ya ya gushe ba wa nabi musa radiyallahu anhu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل جيش أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منهم أكرا إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع به بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه وانا حديثي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misali da abubuwa guda uku a ciki abu na farko shine wanda wato ya kiyaye ruwa shi karen kan shi ya amfana da ruwan sa'annan ya amfanar kaga aiki uku ko ruwan ya ya rike shi ya amfana da shi sa'annan shi ma ya amfanar da ruwan ya riƙe ruwan da yana da iya zai iya riƙe shi kuma shi ya amfana da ruwan sa'annan ya amfanar da wani misali na biyu shi ne shi ya riƙe ruwan amma bai amfana da shi ba amma ya amfanar da wani to misali na uku shi ne wanda shi kuma baya riƙe ruwa shi bai rike ruwan ba bai kuma amfana da shi ba bai amfana da kowa ba kuma shi ne sufur maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali ya ce ana hadisi da aka samu daga ajin abin musa ashari ya ce kwatankwacin abin da Allah ya aiko ne da shi na shari'a da ilimi ya ce kamar ruwan sama ne wanda ya samu wata ƙasa sai zama a ciki akwai ƙasa mai dausayi wadda take ta karɓi ruwan ta fitar da tsiro ciyayi da da ganyaye masu yawa kaga wannan ita ce misali na farko ko ta karɓi ruwa na ta fitar da tsirai kuma ta amfanar wannan shine kwatankwacin kowane musulmi wanda ya karɓi kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ji Allah sai ce sa'ana a cikin ƙasar nan sai aka samu waje wanda yake wato yana iya karɓar ruwa wanda za a samu inda za a ringa ɗiba ana irin burtsatse yana iya riƙe ruwa wannan ruwan da ya riƙe mutane suna iya ɗiba su sha har su shayar da shukarsu da shi amma kun ga babu shi bai tsirar da koma ba babu ciyawa sai ce amma sai kuma ruwan ya samu wani bangare wanda yake shi kuma fako ne na kuma shi ne ake cewa fako ba inda ruwa ya sauka sai tafi ba inda zai shiga na kuma haka ake kiran shi ba ba na ji ba wace yana cewa wai mugunta fitsarin fako ba na inda ake in an yi fitsari sai ya dawo saboda ba zai iya shiga wajen ba babu wato baya iya shiga da haka zala sana ce bai rike ruwa sannan bai fitar da shi bai fitar da ciyawa ya ce ce wannan shine kwatankwacin wanda ya yi ilimi ya fahimci addinin Allah Allah ya amfanar da shi da abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko ne da shi shi ne alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai maza Allah ya ce to na ƙarshe wanda shi kuma bai daga kai zuwa ga kira na ba bai amsa kira ba bai kuma karɓi shari'ar Allah ba shine na ƙarshe wato shine wannan misali na ƙarshe wajen da bai karɓar ruwa bai da ana amfani to wannan shine kwatankwacin kafiri don in ka duba Allah madaukakin sarki haka ya gaya mana inna Allah la'ana al-kafirin wa adda lahum sa'ira Allah ya tsine wa kafirai kuma ya musu tanadin wutar sa'ira idan dan adam ya tsaya ya dubi alqur'ani yana musulmi wanda ba musulmi ba sai ka ga mai amfanin zuwan sa duniya shi yasa dole mu wa Allah godiya da ya yi da ya yi mu musulmi eh saboda kana musulmi ma ya ta kare kuma ka duba yadda rayuwa take ana ta tafiya kawai ana ta tafiya shekaru ba su da yawa shekaru na gudu kwanaki na ta tafiya muna ta jin ana Allah ya jikan wani Allah ya jikan wani Allah ya jikan wani wata rana sai mai ra'ayi ku faɗa mana Allah ya jika yana ku ci abin yawa eh haka za a yi haka sunnar Allah ba mai zama a duniyar nan eh wanda ma gane ma ka tsaya ka gane karatun ka gane karatun ka kuma yi aiki a kansa ka yi rayuwarka haka da wannan niyyar don cewa kai ba ruwanka ba ka so ka ji bai taso ba akwai wanda ka ga shi ba ya san ji maganar mutuwa shi ka ba ya so yana so a yi shiru kawai a yi kum yawa sai dai kawai in mala'ika ya zo sun turke shi na sai ya mutu ba kyau gara mutum ya yadda cewa haka ne zai mutu idan kai da za ka mutu duniya ta fi daɗi duniya ba ta da daɗi amma ba mai moranta kama wanda yadda ba mai moranta kama wanda yadda zai mutu lalai ai kun gane wannan karatun na amma kamar ba a gane ba na an gane yawa idan ka yadda ka yi haƙuri ka yadda za ka mutu to ka fi kowa more duniya wallahi kai ka fi kowa more ta saboda rayuwarka za ta yi riba za ka samu kusanci zuwa ga Allah sannan mutuwar ta zo in Allah yadda za ka ga ka zo ta zo ma a yadda ake so za ka ga mala'iku sun zo suna ma albishir da wannan idan har kana da wannan dole ka zama cikin tsoro dole ba kowace hayaniya za a yi da kai ba dole ka zama daban-daban to wannan aikin da kake ibada ce wanda Allah zai ba sakamako saboda Allah ba zai barka kara yi cikin wannan tsoron ba sa'an nan kuma za ka mutu ka sake shiga tsoro a'a daga nan za ka shiga cikin hutawa damar tsoron ba a yin guda biyu ne eh hadisi yake cewa Allah ya yi alkawari ba zai hada wa mutan adam aminci biyu ba hudusi ne Allah ya ce na yi alkawari ba zan hada wa bawa na aminci biyu ba sannan ba zan hada masa tsoro biyu ba ba zan hada masa aminci guda biyu ba shi ne wanda a nan shi ba ruwan shi wanda duk baya tuna mutuwa yana cikin aminci jama'a ba ku gane ba na ai ai in baka tuna mutuwa nan ne zaka yi shagali na yawa zaka yi shagali ka yi rawan korotso ne ko mene na eh zaka ga mutum gaba ba abin da ya fi shamar kai to ai ne to kuma akwai ranar yin dillanci amma dan adam da yake tunani mai yiwa gobe ba zan kai gobe ai dole kaga yana cikin damuwa ku kalli rayuwa wanda yake tuna mutuwa dole ya zai zama yana cikin na ba sakewa yawa in kasuwa kake yi da ka je ka duba na a ce ma akwai riba a ciki kana ji kana gani ka bari da ka je za a haram ne ka bari ai shine rayuwar Allah baya so ka bari Allah can ga ana ta sabgogi amma kai Allah ya hana ka ka bari to wannan aiki da kake bai tafiya haka sai ka ga sakamakonsa za ka ga sakamakonsa a nan duniya haka nan za ka ga sakamakonsa nan da za ka mutu sannan za ka ga sakamakon shi a filin kiyama saboda shi inna Allah la yudiyu ajra man ahsana amala Allah bai toya radan wanda ya kyautata aiki duk yanda kai aiki wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka yi na alheri Allah yana sanar da shi sai biya Allah ya sa mu yi alheri وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال آآ آآ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه أصحاب حديث لك سهل من سعد يدعى الله سبحانه تبكى عن قريشي ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina ali fa wallahi yuzala ce ina ma rantsuwa da Allah ko ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bukatar rantsuwa ba ma a wajen sayyidina ali ba a wajen kowa amma yana yi ne dan me duk abin da ka ji amma rantsuwa na to yadda za ka so ba sauraren abin da fuskantar su zai sha bambam kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa akan wasu abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa uku salatatu uqsimu alaihinna ya ce abubuwa uku ne muku rantsuwa a kansu ina muku rantsuwa da Allah a kansu ya kirga ya ce ma na ƙasar malumin sadaka na farko maza Allah ya ce na rage muku da Allah sadaka ba ta rage dukiya sadaka ba ba ta ƙarar da dukiya sai dai ta ƙara mata yawa eh kasan da yawa ba su san daɗin sadaka ba da yawa ba su mori sadaka ba eh wani yana ganin yana sadaka kudin shi zai kare shi kenan sai ta bagauniya to maza Allah sai da yawa sahabbai rantsuwa ce dukiya sadaka ba ta kara da dukiya sai ya ce kuma na biyu wa ma za da Allah abdan bi afu illa izza babu wani bawa da zai yi rangwame a yi masa wani laifi zai iya hukunci ya yi haƙuri face Allah ya kara masa ɗaukaka duk wanda aka yi masa laifi ya daure ya haƙuri Allah zai ƙara ɗaukaka shi wani Allah ya rantsuwa sai na uku ya ce wa ma fata abdun baba mas'alatin illa fata Allahu lahu baba faƙare ya ce babu kuma wani da zai buɗe wa kansa ƙofar roƙo face Allah ya buɗe masa ƙofar talauci wallahi shi yasa mutum ya ringa juriya eh ya ringa juriya kuma ya tashi ya nemi abin da zai ya samu sana'a abin da Allah ne yau ba wanda Allah ya bashi a rubuce cewa ga abin da za a baka amma abin da ake so a tashi a nema sai Allah ya bada amma mutum ya ce yana wato roƙo ko kace bara ya sawa kanki bara ba kyau saboda ba zai rabu da talauci rantsuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaga bai bukatar rantsuwa mm shi yasa ka duba maroka ban san ne nagarin ko ni ne nagarin mutun muna yara wannan na sani har suka mutu ba ne kudi shi ya ce ban san na garinku ba kuma ba wai ba ta samun kudin ba suna samu amma kudin ne ba za su yadda maza Allah ya faɗa ta ya faru kullum a cikin talauci eh ka san ita wadata Allah yake yin ta babban abin da Allah zai ma yana san ka sai ya sa baka wadatar zuci sai ya baka kuma aka hada ma da yan canji sai abin yayi kyau eh sai ka samu nutsuwa eh amma idan ba wadatar zuci ko nan aka baka wallahi kana nan ba abin da zaka yi shi yasa yanzu matsalan da ke damun yawa daga cikin masu dukiya shine rashin wadatar zuci shi yasa ba sa gode wa Allah kuma Allah baya san akimar godiya wallahi Allah yana san a gode masa Allah mun gode ma eh Allah yana san godiya amma a wayi gari kowa gari kowa baya gode wa Allah mai dubu goma baya godiya mai ashirin baya yi mai dubu ɗari ma baya yi mai miliyan ɗaya ma baya yi kowa na complain kowa ana ta gari ba kyau kuma kun san me yasa saboda an riga an tura mana tunanin cewa sai mun tara kuɗi ina ba da haka ba ai wani gari ba kyau ka dan ciya kuninka da safe ka sha abin nan na Allah ya baka lafiya ka ai gari yayi kyau na ba dole ne sai kana da kuɗi na ka tara su ba amma in zaka ji ana ta magana wani miliyan ɗari ma yake da shi amma haka yake kwana cikin ɓata rai wai najeriya ba kuɗi na eh wallahi ran a ɓace miliyan ɗari ma amma kullum yana ta tunani kan irin wannan rayuwa ina za a ji haka na na ai kware ai haka take akwai mai biliyan ma yana ta tunanin cewa ƙasar ba kyau saboda ba nan yake so ba yana yana son biliyan ɗari ne sai ya zama ɗaya kullum na yi wannan magana sai na tuna wani labari da marigayi Allah ya ji kai shi chief imam Sheikh Musa Muhammad Allah ya masa gafara Allah ya sa ya huta shi yake ba mu labari ya ce wani ya ba shi labarin wani abokinsu nan ɗin shi ya samu ya shanye ya ce je asibiti gaishe shi yana kwance da yake suna ɗan wasa sai ce kai kowa ne ya haɗa ka da wannan ciwo an ce masu talakawa ne suke wai buɗan baki sai ce ai wane dole ne wannan ina ya shanye ya ce yanzu mutum kamar ni a ce miliyan hamsin ne da ni sun wajen lokacin mutum kamar shi ai dole nan ne shi shanye ta gani ko Allah kaɗai ya san miliyan ne ya ka kamar shi ya kamata ya samu na? na? so ba shi ne ba aboki ya ce masa ko ya ce kaga da na zo gaishe ka ko dubu ashirin ban da shi kuma lafiya na nan ina kiba na ba kwana mu na eh inda to me me miliyan hamsin na ne ya shanye na to sauran mutane kuma ya rafi sai a mu mutu kawai ai na sai kuwa ya faɗi ya mutu ai su kaga tsaban tsaban abin nan tunani ne na yahudanci wallahi yahudanci ne mutum ya sa kai cewa akwai wani abu da sai ya tara amma ba haka ba duk abin da Allah ya ba ka sai ka gode eh ka yi hakuri kuma rabon ka ne rabon kowa zai samu eh Allah inna Allah huwa razzaqu zu quwwatil matin shi shi yake ran azurtawa shi yake rabawa Allah ya ce na halaka kamna bainahuma ishatahu mu muka raba rayuwarsu duk abin da aka ba kuwa mu muka ba shi inji Allah kaga kenan mai tun ba zai dama kan shi ba Allah ya azurta mu to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage wa sayyidina Ali yace masa na rantse ma da Allah la ayyadi Allahu bika rajulan wahidan ta hanyar ka kai sa'a ta hanyar ka Allah ya shirye da mutum ɗaya tal a ce ga wani ta hanyarka Allah ya shiryar da shi khairul laka min humri ni'am ya fi maka da a baka tarin dukiya mai yawa humrin ni'am su ne jajayen raƙuma wanda iyaka an kai iyaka wajen siffanta dukiya na lokacin nan na larabawa yanzu kaga ko yanzu aka ce ma da da da mutum ɗaya musulunta a wajenka ya fi a ce an baka tirela ɗari da lodinta an tirela ɗari da lodi akwai kuɗi ko na wani abu ne na za a tangara yawa to haka yake magana homer ni'am su wannan daggara kuma su ne masu lodin kaya na kayan kasuwa to wanda aka ce ma yana da su a lokacin shine mai kuɗi ne mai dukiya mai arziki sosai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali mutum daya ka zama sanadiyar shirya mutum daya to ya fi a baka wannan tarin dukiya kenan kaga dole ne mu tashi mu yi da'awa da'awa ba harka ba aikin malamai bane kadai ai in ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu karanta nan gaba yace ballighu anni walau ayatan yace ku yi san min da sako koda da aya ɗaya ne kenan kowa zai zama mai wa'azi kawai abin da za ka yi ayar ka je ka dandaka ta aya gane dandaka aya ko ka karanta ta ka iya ta ka san fassarar ta ka gane haka Allah yake so ah Allah yanzu wala ta karabun zina misali ai kuwa ba zai iya wa'azi da ita ba Allah ya ce wala ta karabun zina kada ku kusanci zina suka ce sadaka Allahul azim dan haka Allah ma wasiya da ba kyau ka bari shi ke da kai wa'azi ka ida sakon Allah ko ka dauki wa aqimu salata Allah ya ce a tsaye da sallah kaga wanda baya tsaye da sallah ka tsaya kai mai wa'azi kiyaye Allah ya ce a tsaye da sallah shine kaga kai ka bi umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallam ballighu anni walau aya ku yi san mun da sako ko da aya guda ne kaga kai kowa ya zama mai da'awa to banda wannan alqur'ani ya gaya mana duk lokacin da aka samu sabani na zamantakewa na iyali an ce mai gida yayi wa'azi kenan kowa mai wa'azi ai an gane kowannen mu mai wa'azi ne ba wai sai malami a masallaci ba domin a cikin sabani da Allah ya ce wallafi ta kafo da nushuzahunna ko me Allah ya fara da shi na farko sai ya ce fa'izuhunna ku yi musu wa'azi kaga kenan kai za ka zauna ka ce wa matarka Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam Allah ya hana abin da kike min nan Allah baya so Allah ya hana abin da misali ka kenan kowa sai ya zama mai wa'azi ko dan iyalinsa to alhamdulillah sai mu tsaya sai mu tashi hadisi ne gaba alaikum salam
jiya ta yi karatu game da a mutum canza magana hari ni ba yi karatu a nan a national hall to ya ce je na yi karatu na sha ni ban yi karatu ashe ba a nan ba yana so na'am a national hall jiya ta yi karatu a kan mutum da yake canza magana misali za a ga yana juya ta ko kuma a fahimta akwai game da sarakai za a ga mutum yana magana da isa irin ka biyu abun ma da yi to malam ya fi kuma wannan
so jiya na cewa mun da muke karatu muka yi maka- babi wanda yake magana akan haramci na mutum ya ringa kakale wajen magana kakale ya ringa wato bawa kanshi wahala wajen sai ya yi birge wajen magana haramun ne musulunci ya hana ya ce to ba yi wannan magana to yaya irin kuma wanda suke magana da izza kamar ya ce sarakuna ba sarki ba kowaye wannan jiji da kai musulunci ya hana ai ko sarki kake ko ba sarki ba maganan bin Allah ai ma sarki kake a wajen mutane a wajen Allah kai ba sarki bane na da haka dole ne amma wanda baya nufin ba wani sarki ya zama wani sakare ya ita ina nuhu ka gane ai amma dai maganar wannan jiji da kan musulunci ya hana kuma kowa Allah ya hana domin akwai hadisi mai ban tsoro hadisul kudusi Allah madaukacin sarki ya ce a alkibir ya uku a alkibir ya izayi ne ko ridai a wanne ne kuma izari haka hadisin ya zo da shi ok manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki hadisul qudsi ya ce wato girman kai eh girman kai wato mayafi na ne sai ce kuma jiji da kai tagama yace shi kuma gwadona ne sai Allah ya ce wanda duk ya ce zai yaye musu zan jefa shi a cikin wuta yana wulakantacce shine ya zo da kasamtuhu kasamtuhu da kasamtuhu da alkaisuhu billama duk ya zo zan jefa shi a wuta da haka magana mutum ya riga ji cewa shi dinnan Allah ma a cikin Qur'ani ai ya hana Allah ya ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al jibala ko wallan innaka lan takhriqa al arda wallan tabluga al jibala dula Allah ya hana mutum ya ringa tafiya yana takama Allah ya ce ai kai ba za ka ringa taka kasa tana fashewa ba sanan tsawon ka bai kai na duwatsu ba duka wannan inda zalika kana sayyi'uhu inda zalika inda inda rabbika makaruha Allah baya son irin wannan Allah baya son girman kai wani hadisi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane masu girman kai ran tashin kiyama Allah zai tada su yanda ka san kwayan zarra ana tattaka su ana wucewa mai girman kai haka za a tada shi ran tashin kiyama dan mitsitsi ana tattaka shi ana ka duba tashin kiyama ka san zai sha taku kuma na haka ana taka shi ba ma wanda ya san da shi da haka bai da kyau kuma girman kai shine zunubi na farko da aka so ma Allah madaukakin sarki kun ga ake dan a girman kai ne ya jashi akan annabi adam ba ba ya faɗa ba khalaqtahu min dini wa khalaqtahu min khalaqtani khalaqtahu min dini wa khalaqtani min nar eh yana ga shi a wajen shi wuta ta filaka an halitta annabi adam daga yimbu shi ko an halitta shi daga wuta yana ga ya za a yi sannan yana ga ya riga annabi adam zuwa aljanna shedan yana tare da mala'iku da dadewa shedan har malamin mala'iku ya zama kafin yayi wannan girman kai Allah ya koro shi Allah ya gaya masa ya ce ukhruj minha fala yakun laka an tatakabbara fiha Allah ya ce aljanna ba wajen girman kai bane bai dace ba kai da haka ka fita Allah ya la'ance shi Allah ya koro shi takaici wannan shi kuma ya dawo alkawari mu ma sai mun raka shi Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu amma Allah ya haka alkawarin da ya dauka ke a gaban Allah ya faɗa kuma sai da Allah duk ya gaya mana ma da sigogi daban-daban alkawarin da shaidan ya dauka wani waje sai da ya nuna annabi adam ya ce a hazan lazi karamta alayya ya ce saboda wannan ne ka fifi ta ka nuna ya fi ni ko sai ya ce na yin akarta ni ila yau min kiyamaci la'ata ni kan na zuriya ta hu illa kalila in har ka ban ni zuwa ta kiyama ni kuma na ya tsau duk sai na halakar da zuriyarsa sai da yan kaɗan Allah ya samu ni yan kaɗan ɗin ba yan kaɗan ɗin yawa shi kenan wani waje yake cewa la'atiyar na min bai na abihi wa min kalbin waye ya ce kashe ya ce farata jidu aksara hun shakiri ya ce da yawa ba za su ringa gode ma ba sai na yi musu abin da ba za su ringa ma godiya ba shi ne zai magana kowa kawai ta kuka eh kowa kawai mu in ka kalle mu ka san kawai aikin shaidan ne domin in dai muna waiwaye kan rayuwar sahabbai ya za mu yi mu kasa gode Allah muna shan fanka babu sahabin da ya sha fanka ko akwai muna shiga mota ba sahabin da ya shiga mota muna kalla agogo ba sahabin da ya ga agogo muna magana ga AC na kai kai ta lissafi muna zaune a kan kafin su a kan ƙasa suke yi duk ka ga amma tun da haka suna ta gode wa Allah za ka tarar da sahabi rigarsa ɗaya ce yanzu da za ka zo da miliyan ɗari miliyan ɗari a jaka ka ce duk wanda rigar ke ne zai ɗauka duk masallacin da ba mai ɗauka na? ko akwai babu mai ɗauka jama'a muna cikin wadata alhamdulillah to abinda duk ba a dubawa sai fafe ɗaya ko ba za Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi duk lokacin da zaka yi kallo to ka kalli na bayan ka ka duba na kasa da kai wanda zai sa ka gode wa Allah amma duk lokacin da kake kallon na gaban ka wanda suke sama da kai ba za ka gode Allah ba sai ka rena abin da Allah ya yi ma eh mu duk lokacin za mu tuna sai mu tuna sanatoci na ministoci na gwamnoni kai kawai su kake tuna suka ce kan Allah ne har ba ka ji mutum ya ce wai su rakiya suka zo kowa suka rako wallahu alam eh wai su rakiya suka zo duniya eh saboda mai baya duba na baya inda yana duba na baya dole gode wa Allah saboda kai ma Allah ya fifita ka akan miliyoyi ah to ko ni'imar musulunci da Allah ya baka ai ya ishe ka godiya eh ka ba mala yanzu kai mu da a ce damu ba musulmi bane ya zame kai yanzu kai tunani yawar haka illa kai ba musulmi bane ai kana ina a da Allah ka dan hararo ka dan hararo da a ce kai ba musulmi bane da yanzu kana ina a yanzu haka dole mu gode wa Allah eh alhamdulillah ba ku ce alhamdulillah ba alhamdulillah Allah mun gode na'am kar ku manta dai sarakuna nan da kuke ta magana dama an ce sarakunan gargajiya na dama an sun faɗa ba su ce wani abu na sai ita kuma gargajiya alhamdulillah wanda suka yi ilimi a cikin suna gyaggyarawa da yawa suna kokari su tutture saboda ai abubuwan inda gargajiya ne ai kowa ya san me za a yi ba wai tsarin shari'a ba ne ba wai za a ji hadisi ba ne a abinda gargajiyansu ta ce amma na sani a cikin su akwai wanda musulunci sun ji wa'azi da yawa sun gyara eh sun daina abubuwa da yawa wallahi ala sallallahu alaihi wasallam akwai wani da yarsa ta rasu yana neman addu'a akwai wani alhaji musa shi ma da ya rasu shekaran jiya shi ma allah maɗaukacin sarki ya ji kan shi sanar gobe za a karbi kudin marayu insha Allah bukaranta musu fatiha wannan mu suka rasu mun san su ba mu san su ba Allah ya ji kansu suna musulmi mu kuma Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwar mu mutuntunu da suke fama ake fama da su Allah kai mana magani Allah madaukakin sarki ka samu koma zuwa gare ka da tuba na gaskiya kafin mu mutu Allah ka azanta mu da tuba na gaskiya kafin mutuwa mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واشف مرقلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ورجهم من الخطايا واجزهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانوا محسنين فزد في لسانهم وان كانوا مسيئين فتجع عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وسجيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا ودائنا وآتينا وحاجرنا وقائدنا اللهم من أحيته منا فهي على الإيمان وأن توفيته منا فتوفه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قدائها قدير فقد هواجنا قادر الحاجات اللهم إنا نسألك الأمن والأمان اللهم إنا نسألك الأمن والأمان اللهم إنا نسألك الأمن والأمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا مع راحة لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين لا ذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين